بسم الله الرحمن الرحيم نعم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتعبدون إنحافا نعم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أقوام من قبلكم وما أمركم إلا البلاغ المبين
نعم إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف خلا خلا ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مم.
إن الله على كل شيء قدير نعم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء مم.
وإليه تسلمون نعم وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء مم.
وما لكم من دون الله من ولي ولا نذير نعم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يكفرون من رحمته مم.
وأولئك لهم عذاب أليم مم.
فما كان جواب قومه إلا ما اقتلوا أو نقلوه وعيهم الله إلى النيل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون مم.
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا نعم ثم يوم القيامة يقهر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا نعم وما عليكم النار مم.
وما لكم من ناصرين نعم عاد له الرب مم.
وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu damar haduwa wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka domin gabatarwa da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci da aka saba a karatun mu a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura mai da suratul ankabuti wadda aka yi wahayinta a Makka muna cikin kisa ne ta sai na ibrahim annabi ibrahim khalilur rahman shi kaka ne yake ga manzon Allah ba kuma sai manzon Allah kade ban an ce masa kakan manzon Allah ne to an masa kirari ne na koli gaba daya kama a kira mutum da sunan babban lansa amma annabi ibrahim duk annabin da ya zo a duniya in dai annabi ibrahim ya riga shi wato jikokin da ba samu ɗaya wani dangi ba mutum ɗaya ba za a kawo maka da annabi wani baya da alaƙa da annabi wani babu wannan annabi amma daga zuwan saboda haka Allah ya bashi wannan girma na kuma a matsayinsa na daraja daga an ji shugaba sallallahu alaihi wasallam a sai a ce shi shi shi ne kai matsayin ranar kiyama zai samu tsayawa a gefen daman al'arshi har wani ya nasu lallahi ibrahim a gefen daman al'arshi kai kuma a gefen hagun al'arshi sannan kuma abu damansa ya fi matsayi sannan kai kuma annabi ka fi kowa matsayi to ya aka ya aka ya aka ya rasu lallahi ya aka ya aka ya haka gaba sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya sa aka yi haka ta gefen dama al'arshi hanyar shiga aljanna sai na sa kakana a gefen gurin eh duk wani zai tafi aljanna a ce wuce gurin eh nan ne hanya kawai ba wani gaddama tafi abinka wanda kuma ya zo zai gefen hagu kuma inda wuta ta kenan annabi ya tsaya wannan gefen saboda ceto ka san matsayin annabi ya kai abin mutum takardar shiga wuta ma zai shiga wutar annabi ta wannan an fata ya san mutar da dauta shiga wutar da kuka baka eh ya zo ya shiga aljanna ko baya da tiket ba mai koro shi saboda mai abun ya ce shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi Ibrahim yana da matsoyi da yawa iya daga cikin wannan tashin kiyama ma ana mutane na tsirara ko ana fama da kanza shi kuma tun tashin farko an gani da sutura a jikinsa yana da matsayi mai yawa to anan muna tuke sassa yana gaya wa mutanensa inna ma ta'budu na min dunillahi ku dai kuna bauta wa wani Allah ne a wasanan gumuka wa takhluquna ifkan kuna kirkiro ƙarya ta kuluna kuna faɗin magana kadiba akan ƙarya annal awsana shurakaullah cewa lalle gumakanku abokan tarayya ne a wurin Allah to ba wanda zai zama Allah wato ba wanda zai zama abin bauta wanda za a yi masa bauta sai wanda ya yi halitta to dodannin da naku ina halitta su wanda suka yi sai zama ga ta su halitta ga ta Allah sai su zama abokan tarayya aka nema abu ɗaya wanda dodon ya taɓa ba a taɓa samu ba to tun da bai iya ba bai yi ko ɗaya ba to a cikin abubuwan da Allah ya yi to da wanne da wanne dodon ya ce a ce yi sai a samu cewa ma da gudunmawa ta ciki har yanzu shi ma abokin tarayya ne ga Allah a cikin mallakar Allah kaga babu don babu kun yi ƙarya ke innal ladina kaga waɗanda ta'abudu da kuke wa bauta min duna ba Allah ba la yamliku lakum rizqan ba mallaka muku arziki ba la yaqulu ba za ba su iyawa an yarzuqukum su azurta da ku ba za su iya ba wabtagu inda Allah ya rizqa ku nemi arziki a wurin Allah shi Allah shi ne ba da arziki ba dodo ba wa abudu kuma ku kaɗe tashi wurin bauta wajkuru la kuma ku yi masa godiya ilai turja'un zuwa gare shi ne za a mayar da ku wani tukazibu amma in kun kaje ta fa ai tukazibu ni in kun kaje da ni ya ahlan maka da ya mutanen maka magana ta zaba wa mu yi ai al'umma daban-daban kafin ku sun karyata sun karyata وما على الرسول با abin da yake kan manzo illa balagul mubin wato ita da zago mabayinin sako al balagul bayin ita rawa bayani ya da ne da tani a wannan kisan nan da ake karantawa guda biyu sayyidul linnabi sallallahu alaihi wasallam ana rarrashin annabi Muhammad ne Allah na ba shi hakuri annabi Muhammad ka ya hakuri wannan haka al'adar arna suke ai ga yadda suke annabi Ibrahim ma kakanka ya gaga mu je rina kakan kuma da ya zo rina ka za ga da wannan mai rashin kunya ne eh ba za ka damu da shi ba dama ba mutum kirki bane wa qala ta'ala Allah yace li qaumihi a game da mutanansa yace alam ya rau shin kan ba ta gani ne kayfa yuzu Allahu al-khalqa yanda Allah ya kirkiro halitta yayi da ba za ku duba wannan ba su dubi allan da ya yi ibtida'an lokacin da babu su kowane mutum allah daga babu kuma sannan kuwa shi allah ya iduhu zai sake mayarwa da halittar kuma gaba da kama ba da hu yadda ya faro su da farko haka ne sun zama babu sun mutu sun zama kasa sun rufe sun lalace sun dawo kasa sai za ki tada su ina zalika lamarar ko wannan a cikin wannan abun da aka faɗan nan min al-khalqil awwali daga halitta farko shine yin mutane daga farko wasani da kuma halitta na biyu shine bayan an mutu an zama kasa a dawo ala la yasiru a wurin Allah mai sauki wani abin da ke damu arna da yake suna auna abu da wani dan guntun hankalin su babu imani a cikin hankalin wani mutum in ya mutu dai an san rubewa yake in ya rube sai ya wargaje in ya wargaje ya lalace ya zama kasa gaba ɗayansa to ya za a dawo da shi mutuwa to Allah gafa da malam ai da can ma daga babu yayi aka wuce an san kai daga babanka babanka da kakanka ko to da Allah san da kakanka yake sarwaye kakarka kuma tana wadowa kai din kana ina har Allah ya dauko ka yasan inda zai ajiye ka waɗannan su zama kakarunka a ya kamata a san wani Allah ce wannan abu ala la yakil abu ne sababbi akan Allah wa kafa yajuruna saniya don haka don menene ake musu nabiyin kuma an yi da na farko Allah ne ya mutum din komai da komai daga ruwa zuwa jini zuwa kaza zuwa kaza har ya zama ga aka yi an yi da Allah ne to me yasa kuma ake musu cewar in ya mutu ya zama kasa Allah zai sake dawo da shi me yasa ake Allah musu wannan matan wani mutumi ya aika da ba daidai ba kuma daga baya ya ji tsoron Allah kai maimakon ya duba sai ya yi jahilci ya tara ƴaƴansa yake in na mutu ƙona ni da wuta ba ƙonawa na wasa ba ƙona ni yadda zan zama toka ba gawayi ba toka in na zama toka ku marmasa ta wato ku liƙa ta ta yi laushi idan ta yi laushi ku ebi tokar ku raba ta biyu ku je da ke bakin teku lokacin da ilga za ta yi nan inda gefen tudu kenan ku shekara bi ta yi tudu in iska da juya za ta yi ta gefen kogi sai ka sauran tokan sama ta yi ruwa wannan ta watsi a tun ta ɗaiɗaiɗe wannan ta watsi a ruwa da zai ta saboda yana jin tsoron kare a yi masa azaba a lahira saboda abin da ya yi ‘ya'yansa suka amsa wasiya suka jira sai ya mutu da ya mutu suka ƙone shi sosai sai da ya zama doka suka nike dokar suka raba ta biyu suka kai bakin teku da umarce su suka sai karabi lokacin da iska ta dama sai tudu da shi suka sai karabi lokacin da iska ta gefe daya sai ruwa da shi sai Allah ya huwo wannan dokar tudun ta dawo ruwa gidaje ji a ruwa zannar da shi akan ruwa ba zai ribe ba ruwan kuma ba zai tafi da shi ba ga tsohon kira ana kallonsa a zaune akan ruwa ala da kayi zuwa mai sa sai haka ma hamalata alama sanata wannan aika aika da ka aika da kai kuwa mai yasa kai wannan abu yake Allah ya ji ran karka mun azaba ne don na san ka tare ne zaka mun azaba saboda aiki na bai kyau ba Allah shi da ka ji tsoro na na ji maka da ya sa da karfo amma da ya dan sha wuta masa babakar kaza an masa babakar kaza ya dan sha wuta kaza eh amma kadan ne a wajen lahira karami a wutar lahira shi ne a sa wa mutum igiyan takalmi na wuta in dan fara a kafarta sai kwakwalwarsa ta dinga da farfasa kamar ana dafa kalwa ko ana dafa ganda ana mutanen birni ba san dafa kalwa amma sun san dafa ganda a sai na shi ayi daga tibo haka dai saboda an sa masa igiyar takalmi igiyar kawai aka sa masa na takalmi saboda masifar da ke wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan ba dalili ba ne a wurin arna ganin mutu ya zama kasa kuna mutu akan tare shi annabi ibrahim alaihi salam wata ya tambayi allah ya ce ubangiji arini kai fa dubil mauta allah ina so ka nuna mu yadda kake raya mata ala walam jumin alaka ibrahim baka ba da gaskiya bane ala baliji na ba da gaskiya bane walakin ya zuma inna kalbi so nake zuciya ta ta nutsu to shi kenan ala fa qadar ma ta min dai wa turhunna ilayka kuma ja'al ala kulli jabal min juz'an kuma tuhunna ya tilaka saya qala man allah azizun hakim aka wace wani kama zuwa guda hudu da mikiya da zakara ya kama da da dawisu ya hada da wani tsuntsu su hudu ya yanka su ya killa kawunan su gangar jikin ya hada su ya saka su ya dandaka su ya mai da su gari ya watsar da zuwa cikin zuwa sun suka warwa ɗin suka ɗaiɗai inda ba za a iya ganowa illan wannan namun ya shiga ba da koma gefe akan wannan tudu ya rike kawunan ya kira tsuntsayen naman ya fire daga duk inda ya shiga cikin kogo ya watse ya rabu naman kowane da kowane ya rabu da ɗan uwansa kowane naman da ya zo ya haɗe a nabira mai na kallo kowane ya zama gangan jikinsa ta haɗu cikakkiya ba da na ƙafu ko kaɗan sannan ta rugo da gudu gawar gangan jikin ta zo ta haɗu da kayan da yake hannuna da kana ya fufuka ya tara yana gani in ka ga aka alaƙa ka san sai shi Allah azizu ne kuma ke mu to Allah haka yake da abinsa wannan ai bai sauki ne ma wurin Allah ai kun fa yakun wai kai malam mu Allah yi kai da ke mamakin wayin mutum da ya zama kana dawo da shi allan da ya sama bai taba kallon saman wani ba a'a bai taba ganin ta wani ba da wani yayi wani sama ba ya kalla ai kamfani ya sata ku zara kamfani bai taba ganin wani daban yayi wata halitta sunan ta sama ba ya zo ya samu har guda bakwai kuma ba wacce take da gwafa ya kaji kuma ba mai gwafa ba kwata-kwata kowace ba ta da gwafa kuma ko ba komai gasa akwai ruwa a jirgi a sama tun ana ruwan sama kana gani ai kana gani to saboda haka ai gwanin ta Allah ta wuce haka kul ga mu ya rasulullahi fi ruku yawo lallai a bayan kasa fanzuru ku duba ku gani kaifa bada alkalqa yanda Allah ya kirkiri halitta liman kana qablaku ga waɗanda suka riga su zuwa wa amatan kuma Allah sai ya matar da su to wallahi ta naji Allah yunshi'un naj'at al-akhirata shi zai kirkiro halitta ta biyu to shi kenan sai ga ta ta zo ta inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iyawa ne akan komai yana daga iyawar Allah albada faro halitta wa i'adatu da mayar da bayan ta zama babu yu'azu man yasha'u Allah yana so yana yin azaba ga wanda so yi azaba shi ma iyawa ne da Allah wa yarhamu man yasha eh kuma ya ji kan wanda ya so kawai da ya so yi mutum azaba sai mutum ya zama kangararre duk yanda za a nuna masa gaskiya kawai ba zai yadda ba saboda iyawan Allah ai ta nunawa a ina to saboda Allah ya ji akan niyyar sai ya musa azaba ai ta nuna masa gaskiya ba zai yadda ba wanda kuma Allah ya rufe shi da shiriya ko da mu gidaje ne ko ke gane Allah kana ganin da kamar mutumin kauye ko mutumin daji sai ya san Allah in ya san Allah zai san ba a bauta wa kowa sai Allah kawai in ya san haka sai da sanin dokokin Allah shi kenan sai aiki mala sai dai wa Allah aiki zai shiga aljanna wannan yana daga cikin ikon Allah da iyawar Allah azabtar da wanda ya so yi azaba da ya rahama ga wanda ya so yi wa rahama shi za cikin wani hadisi mai ban tsoro annabi na cewa ai mutum ko ya ta aikin shiga aljanna ma sauran kaɗan ya shiga in dai a cikin rubutunsa na kaddara an rubuta shi ɗan wuta ko sauran zira'i sai ya shiga aljanna sauran it ya wuce ɗauke wuta ba ya shiga aljanna in dai an rubuta ɗan wuta sai ya shiga ya kama aikin wuta eh wani nan da zai fara ma a a bari mu tafi sata ko bari mu je kaza da hanya ma sai a buge za ka shi kawai eh sai a buge za ka Allah bai zo da rama ba haka wanda kuma ana so da rama ko da ba mutumin kirki bane kawai shi kenan a karshe dai zai dawo na kirki kuma zai mutu haka wai lai tuqlabun zuwa ga Allah ne za a mayar da ku tura duna a mayar da ku wa ma da mai wuce yana rabakun ba za ku gagari ubangijin ku an in zaki ku akan rikan ku dole sai ya rike ku fillalli a cikin ƙasa to ina za ka je ka gudu a ce ka gudu ka tsere wa Allah ai ba zai yi ba wala duk da mai haka a cikin sama ma ba inda za ka je ka gudu Allah ma inda abun ya gagara da mutum zai zo kaga da yawancin yan sandan da ake aika su kamo mutum abinda aka fi sani malakun mutuwa ne to su za su danko mutum a kawo shi gaban shari'a ba ya gudu ba su ne masu danko shi a zo da shi a kawo shi to Allah ya mata malam kaddari ka daura kayanka ka hawo mota ko ka hawo jirgi duk inda ka je ka samu a can din ana mutuwa ka gane baka tsere ba kenan inda mutuwa na ita za a loda aka akai akai ka wajen Allah duk inda ka je ka tadda ka duk inda ka je in ka hau sama halittun sama ai a daga can suke mutuwa su rikito faɗo a mace in ka shiga ƙasa na cikin ƙasa can cikin ƙasa suke rayuwa su mutu in ka faɗa ruwa wata za ga wani abu na can ƙasa ruwa ya taso sama ya yi bunga ya mutu a shi ka ga ba a tsere ba kenan don haka ba a tsere wa Allah ba a tsere wa Allah kama an tun yin uji da malaku da irin Allah ba tallala cikin ƙasa wala duka haka a cikin sama lau kuntum ya yi koda kuna sama ma ba hali ai la ta hutu na ku ba za ku irin Allah ba shi da ran alƙiyama in aka yi tashin alƙiyama ga mutane nan ga aljanu nan ga dabbobi ga zuwa ya zuwa duka ana haɗe ku daya da ke wannan guda biyun su ne gardamammu da mutane da aljanu su ne ‘yan tawaye ‘yan gaddama su ne galibi suke wa Allah jayayya mutane da jami kawai sai a yayyabo wuta daga sama yursalu alaikum wa juwazun min nar wa nuhasun eh a yayyabo daga sama wala ta tattara ni da kayan mutum da aljan ba mai kyau a taimaka shi aljan ba zai nemi taimakon dan adam mutum ba don ilimin dan adam mutum shi ko dan adam mutum ba zai nemi taimakon junnu ba don karfin junnu ta san galibi jinnin sun fi ƙarfi a sun fi ƙarfi ke mana yana ga suka wa nafi sulaiman gini tubali ɗaya in aljanjen mulmula ya mulmula ya wurga wa mai gini aka taɓe aka ajiye akan gini aka miƙo hannu ba mu ƙasa tubalin kayan ƙato goma ne ƙato irin na da mutum goma abun da za su ɗauki kwangiri kowa ya yi gumi in a haɗa gudu gini ya mulmula ta ya ɗauke da ya kurga a mai gini eh mai gini ya taɓe sai ya ajiye shi to a ba shi ƙasa sanar suleiman da gida suleiman ya yi mulki da yafa eh to saboda haka ana neman gudunmawan ƙarfi a wajen jinnu yan dabara dabara kuma a wurin mutane to ba wanda ya sanar za a yi kira a ce ya ma ajiyar jini walli in zai da mu an tan huzumi na kaɗai da samatu wani san huzumi eh aya da ya ganta haka ne ba zai ciki mutum ba in ka yi dawo ma iskanci sai ka ganta wannan aya ai kafa ɗaya ma kana makan da kafin iko ba zai iya ciwon ka ba eh ma ba zai ciwon mutum ba in dai ko ka karanta haka rika ga ciwon ciwon kan ka kula karanta mata ba yadda za ta mutum da na zuwa ka gwada a tiri a ɗaurawa dan akwai a laya a kan shi rami kura ɗaure ki gobe a ji a kamo shi a tabbatar da laya ta ce tura da ka sani ɗaura laya a wuyan kura aya wuyan ɗaure a ɗau zaune a kai shi gidan kura a ɗaure shi a dawo eh da rana in dare kura da fito ta duba tauran kuma ta tafi neman abinci ta dawo ko ta samu ko bar samu bangare waye mata ta shiga gidan tauran lagun da ya ji a kunto shi wannan aya fata daga cikin abin da ake gaba yan wannan tagogi masu kare mutane ya ma shala jini wallinsu in da za ta mu an dan buzu na kadayar samadi wa fan buzu la dan buzu na ila bi sultani ya ke karantawa ko kafa da ya karanta ma ya ta to an ce ga mutane aljanu in akwai wanda zai dabara ko cikin kasa zai lume ko a falfala a zai da gudu a bayan kasa ko fidawa zai sama tun daga azaba ana zubowa to yi a gani in zai iya Allah ne wani la san mu ba za ku iya kullewa ku tsira ba illa bi billahi sai wanda yazo da hujja wurin Allah da kuna fa malakum me yake gare ku min dole la wurin Allah babu an gaire wanda bin waliyin majibincin lamari ya muna uku me wanda zai hana ku a wurin Allah a kama ki a bar ku wannan na wani to ba wanda yake wa Allah wannan ai ka ayanta ba wanda yake mu ai kana zuwa nan ma idan mutum ya fito wani lokaci in ji yake gani in dai abu nasa ne kuma ba da lafiya ka ji a bashi kayan da ne to bashi baya da kayan da ne to bale Allah da babu gwamnati a kansa wala nasirin ba majikunci ba mataimaki yan kurkun da ne taimake ku min azabihi daga azabar walladina kafaru bi ayati llahi wanda suka kafirce ayoyin Allah wa liqa'ihi ayoyin Allah shine alqur'ani wa liqa'ihi gamuwa da Allah kuma shine ba su tashin alqiyama wanda suka ce qur'ani ƙarya ne tashin alqiyama ƙarya ne waɗannan mutanen in ji Allah kula yake izu min rahmatu sun ɗaya tsammani sun dai ya kabanar su a samun rahama ta ai jannati aljannata ba su da tsammanin ai ba za su samu aljanna ba su da rabo wala ga lam azabun alim wala suna da wata azaba mai radadi mulan mai zogi wanda aka yi tana din su don su ala da ala ala sai cigaba da ba mu labari bayan an yi wannan wa'azi kuma ya ga dawowar da abin da muke kai shine kisra na Ibrahim da mutanensa shi Allah ya ce annabi Ibrahim da ya je wa'azi wa mutanensa kuma kana jawaba qaumi babu jawabi ko amsa da mutanen suka faɗa masa illa an qalu qutuluhu shi ga je da zai Ibrahim nan ku kashe shi kullu eh Ibrahim nan kashe shi kullu zai eh ana ga ta kwargarar sa ta kai tunda yana zagin dodanni to a kashe shi kawai a huta aw harriquhu kuma a kone shi da wuta kadire masu a kona shi suka filin jaye in an ce za a yi kira ma wato kama an yi mai ɗan sauƙi sauƙi aka ja ƙone shi kawai aka kama annabi ibrahim aka ɗaure shi aka tara itatuwan da ba adadi manya manya itatuwa gumagumai itace daban daban an ce sun yi rami suka tara itacen a ciki aka haɗa wuta mai tsananin da ba a taɓa ganin wuta kalanta ba a duniya wutar da aka yi a yi mata alkawali wanda yake da mara lafiya ce ya ɗauka ko Allah alƙawali in za a warkar da mara lafiyarsa zai yi itacen da za a ƙona annabi Ibrahim wai nazar kuke ɗauka da haka eh suka ta nazar suka ta abin nan sarki ya ce bai ɗauke kowa kuma sai ya kawo itace mai ƙarfi ya je ya kawo mara ƙarfi ya so a kawo amma ko mun zuwan ka sai ka kawo duk yadda kake sai ka kawo itace sarki bai ɗauke kowa itace haka aka hada aka sa wuta an karsa kuma yadda za a tura shi ga shi a daure ga wuta wutan ta yi yawa ba za a iya zuwa kusa da ita ba balle a zo a tura shi an rasa yadda za a yi sai ibril alhamdulillah ya zama kamar wani tsoho ya zo kai ya ji yara ku dakan da suka ce baba ka rabu da mu muna cikin aiki ya ce za a yi abin da ya kawo ba ku shawara akan aikin nan naku aka ji da baba ba mu shawara baba sai nemo abin saƙa sai kama sakawa ya saka majawajawa ai kun san majawajawa ko ta ge zo ya saka majawajawa shi ibili suna kallo a matsayin da na wani tsoho ya saka majawajawa ya saka dutse ya waina ya burga aka ga irin nisa ka san majawa akwai nisa aka ga irin nisan da ta yake da kuma yadda za ku mata a baba sai ka a ku yi naku kana je lara ma ta shi ne shi dan matsan tsiya ne ya je lara sai za mu yi ce ku kuka saka majawajawa kuka sa annabi Allah kuka buga ba shi bane sai iya ba da nasa amma ya nuna mu suka saka majawajawa da sa annabi Ibrahim a ciki suka wurgi ne mala'iku suka nemi ceton sa a wurin Allah an ji hada mala'ikan ruwa Allah ya to in ya yarda shi ka taimaka masa ya zo ta mu annabi Ibrahim to annabin Allah mun roki Allah ce don ka Allah ya ba mu dama ni aga wakilta akan ruwan sama da ake a duniya ina da damar aminci da yin sake ruwan da za a yi wa duniya na shekara na zuba shi a gudu ina da damar yin haka saboda tsabar rundunar mala'iku da ke hannuna masu yawan gaske na roƙi Allah ce don ka ya ce izini na bakinka ka ce ka yi izini mu sake ruwa a cikin minti ɗaya tak ya tafi da su gaba ɗaya da su da wuta tsafi gaba ɗaya gaba da su shi in dai akan Allah ne tun da ya ce Allah ɗaya akan aka ake rigima shi da kawai Allah ya yi e shi ba ya son kowa ya taimaka Allah ya rike don ana abubuwa na annabawa ku daina tsoma mana baki wanda bai san karatu ba ai annabi bai yi kaza a a shi din annabi abin da yanzu zaka yi ina mu yanzu an zo an kai mutum bari bai maza zai ba da lambar waya ko ba ga muke maza da gagga har ma har yan sanda aikin kuma ai ana ga a ta magiya in sun gidan ma yi a ba su kuɗi in sun ki jin kuɗi sai a je a je wajen 'yan siyasa ba haka ake ba samo kafa ba a je a gaya manya manya su daga ba shi wannan yaron yaron mu ne ya ji a sake mugu ya zo ta tsiyarsa ba haka suke yi to kai da baka wuce haka ba za ka tsakanka da manya mutum na cikin majaujawa Allah ga mata malam majaujawa an waina za a wurga shi a wuce za a wurga ai ko a ƙasa za a wurga ka ka san an wurgi da kai ne abun ba zai kyau ba balle a wuce za a wurga abu yi ba tsami yana ta kuka yana ta kuka yana ta kuka malamai aka zana ba ta kuka aka ne dokai malam me ya sanadin wannan kuka mai tsanani kana ta kuka ya ce don tambaye ku yanzu na ce kai da sarki da kuka fata sai sarki ya ce a kama ka a sa ka a shadda ya abin da sarki ce a makina ba duka ba zagi tun da ka yi wa Allah laifi a yi sarki laifi sarki ya ce a kan maka a saka ka a shadda wai do da ya ka yi ko kuka aka je kuka ka yi to wanda za a sa a shadda ma ya kamata ya kuka balle wanda in kai wa Allah laifi Allah zai daure ka a wuta ai idan ka duba ma da da muke a duniya ba ta da ma'ana ma kwatakwatan da ma ba ta da ma'ana waye ba mu izini ma tukuna waye ba mu ilimi ba na faɗan sarari ba ba mu yadda gaskiya ne ba to mun tsallake ne to duk wanda bai haye sarari ba mutum zai fada in ka yadda gaskiya ne to baka haye ba fa eh to ina filin da ka kai babu ba ai babu mala wala tawrija tawrija gairu ijtihadi ai babu farin cikin ba an ga an tsallake sarari ba tukuna akwai sauran magana to za gani saboda haka mutum ya sani wannan bayan Allah annabi Ibrahim an sa majawa an gwagwaina an gwagwaina za a wurga shi mala'iku daban-daban suka nemi cetonsa ya ce a a shi ya gura wa Allah fa an jahu Allah minan nari sai Allah ya tsirar da shi daga wannan wuta allati qadakuhu fiha wanda suka wurga shi cikinta ya an ja'alaha alayhi bardan wa salama Allah ya mayar da wutan a wurinsa da zama sanyi da aminci sai haka Allah ya ce da zama ana wurga shi Allah ce kullu ya naru muka ce ke wuta eh tun da Ibrahim ba ya san shi don kowa Allah ya kai magana kuni bardan ki zama sanyi to sanyi ma yana kina haka yi da ba irin wannan ba wa salama eh da mun ji ala Ibrahim ko shi ke nan idan zama haka kai ko sarki lamaru da mana ka hau gidan sama dan ta yake lamaru da take yin sarki shekara sama da dubu na sarauta kuma shi duniya duk yake wa sarauta ba wai tsagi ba duniya duk har da garin duk inda gare a lokacin in dai kana raye to a karkashin mulkin lamaru da ake tafiya saboda Allah ba shi Allah bai kafirai biyu sun sarauta duniya ya bai mummune biyu sun sarauta duniya saboda haka zarkanne ne ya sarrafa duniya da musulman ne ya sarrafa duniya cikin musulmi amma sauran duk suka ba su kai to haka fara ma wannan su suka sarrafa duniya shi wato wato sarki lamarin amma su jaluta duk ɗan tattaɓawa suke su fir'aun ya zama ba su ɗan ɓangare suka ɗan tattaɓa wanda sun sarrafa duniya ga baki ɗayan da suke abin da suke sai ya hau gidan sama yayi don ya kalli a ibrahim yake irin kone wadda zai yi ya kalla ya kalli kalan kone wadda ibrahim zai yi kawai saboda wannan gagarin wuta yana hawa gidan sama zai gane ibrahim a zaune an ce da abaya a bayansa ya sa abaya da akan babu abaya amma yanzu da abaya ai abayar ita ce aka kawo annabi rujuba ya sa ta a cikin a cikin rijiya ta ɗauke masa komai bai da damuwa kuma an kawo masa da a kurkuku jibrilu ne yake kawowa ya sa ta ɗauke masa damuwa a cikin kurkuku irin yin wannan da ake gana yan kurkuku da sauran abubuwa da ba su abu mara da haɗi yin gabzan na duk sai rigar ta ɗauke masa wannan rigar kuma ita ce kuma lokacin da ya tambayi labarin babansa aka ce baban bakin ciki ya makantar da shi ya yi kuka na rabuwa da shi ya makance baya gani yace a ɗauki rigan nan a tafi da ita a je a jefa a uban ko eh fatar da basira zai dawo mai gani an ɗauki rigar kuma ba ita garin mu ma ya ji ƙanshinsa a jikinta tun a jeji ya ce ni la'aji wani hari ba laula aka fanni juni ya ce kai ya ce gaji ko gina yau na ji ƙanshin su ba ba a ran na faɗa ku ce ni ba ƙauye ne ba amma na ji suka ji kai in na galafi da zalikar kadimi eh kaka gigicewa ta kama ya kai gigicewa eh ka gigice ayin irin tsuban ya abu na gasan akwai abin da tsufa in yake tsufa don wata ɓanna da aka yi ma duk ba kan ta ɓanna ba eh ka rubuce gaba ɗaya suka ce masa haka kawai sai gashi kuma an zo da albikin yi zuba ɗin to wannan rigar ce annabi zamu yana sake da ita kwalliyarsa yana zaune damuwar ba ta tare da kowa an ɗauke tun daga rigar a wuyansa damuwar mai zan ci mai zan sha an ɗauke mai na zai bayan gida duk wani abu an ɗauke saboda wannan riga abu yanzu to in ka kalli mutumin da yake da damuwa in ka ga idonsa ka sani wanda ba damuwa fa shi ma in ka kalli fuskarsa ka sani shi za da rai yazo maka za a yi dawafi sai yake wasu hambansa to za a ga ka'aba da gudu gudu sai kun zagaya ta kun rika ta zo eh kowa ya gama ya tabbatar an shekara lafiya ko ba da haka suka yi ba ya zama sunna nan zo ake gewaya uku rasa sarfa a tawaful kudumi ga wanda ya zo daga nesa to saboda a ga lafiyar su aiko to haka na ibrahim yana zaune a wuta lafiya kalau sarki lamaru da ya hau beni zai kalli kalan kone wanda ya yi ya ganji lafiya a karo ya kai ya ce ibrahim ya ce ya ce sarki lamaru kenan kamar suna waya da juna ba eh da nesa da nesa amma kowa na jin kowa yace kai ne yace ni ne mana kai ne yace ni ne to ina labarin ka a ciki yace ah labari lafiya kalau yace da maruri na baka labari tun da nake da Allah ya ne ban taɓa jin daɗin nake biyan su ba duk abin da yake dama babu a wuce yake ba saboda rigar nan da aka ɗora mata a wuyansa ɗan aljanna ya ji daɗi mal wallahi mal duk ɗan aljanna mal ya gama jin daɗin da babu ya ba kai saka musu da daɗin aljanna wallahi ba za mu tafi shi za ka ji ɗan aljanna a jikin takalminsa a adon takalmin irin adon da ake manna takalmi ta waje-waje wanda ko adon ya ɓantare ma takalmin za a sa a yi tafiya ka san kwalliya ne kawai bakin takalmin ba kenan to a jikin takalmin ɗan aljanna akwai abin da an masa kima sinadarin da yake jiki ya fi yawan dukiyar duniya duka ba wa dukiyar adama ko arewa najeriya ko najeriya ba duniya duka ba za su sai wannan ba e saboda Allah ne sani to ai abin ba zai iya mazaka ba mala ainihin ra'ani abu ne wanda ido kan bai taba kallo ba ko na waye wala uzun sami'an kunne ma ko nawaye bai taɓa jin kalan abun ba wala ka bar ala kalbatin qadu kuma tunani na zuci ko nawaye bai taɓa gano abun ba to kaga abun ba iya kaja kaga na ma lala ganin tinki muna yara ko to wannan ya fi gashin da kuma ma idan mu gani kai ya da zaka yace masa bai taɓa jin daɗi man jani Ibrahim kamar yadda yake jin daɗi a yau yace da Allah wa tsara ma wannan abu Ibrahim ya tsere da ke da wannan abun da mu muka shirya wannan mu ta samu yace Allah ne yace Allah ubangiji na yace kai yace to yanzu zai iya fita kai a ciki saboda can cikin rami da wuri mai dubi zai iya fita kai a ciki sai Allah ya fita shi shi ne amfani amma an ce ba da haka ba sai a bar shi a cikin masu iya harkokin da ya rayuwarsa ba babu matsala yadda aka bar kifi a ruwa sha daɗin sa kai kuma gaba na minti biyu an samu matsala kifi na ciki Allah sai ya yadda sha daɗin sa ita yawo ya yi aure a ciki ya aihu ya yi komi na da a zo kuna ya komi sai na harkokin na ciki ba ya damuwa don Allah ya ga dama sai a yi haka a wuta a yi kaji matan nan da su ɗaura kanwa wani annabi ke faɗan nan ba wani mata ta ɗaure kyanwa ba ta hana ta abinci ta hana ta kuma da gefe kiyo ta mutu da yunwa da gishirwa a aka hukunta matar shiga wuta da annabi Isra'i da Miraji ya je ga mata mata san game miya irin matan da ake nuna namiji ya gani san game miyan mata san faleliya wallahi haka malamin kan faranta ta amma kaga tana wuta saboda kyanwa daya ta mata walakanci to sai annabi da ya Isra'i da Miraji da yake a can ya ga wuta ya ga aljanna har wannan mata a ya ganta ne ai nan ne su manta kallon matar da su manta yana ganin da a wuta kuma canwar tana wuta canwar tana wuta ita ma ta adam wata halitta ita canwar a cikin wuta ba a canwar tana wuta ne ana yi mata azaba ba wata halitta ta zama a cikin wuta wadda wuta ne wajen rayuwarta amma sai cizon mata ta fita ta jagule ta ta cije ta saboda walakancin da ta yi mata jama'a da wala ake a irin wannan ko da ku ba hukunta ne kun kama mai laifi ko an daure banda azabar yunwa fa banda kuma tsokala masa wuta a jiki a je yayi da a same ta da laifin kona wani mutum ko arne ne za a gane ku ga balle balle mutum ba wani kai ba kaza kai wannan kaza na lafiya da Allah ba tun ruwa wani annabi ko na lace dan me ka kona min kana annabi ne guda mutum tururuwa ta masa abu ya kona da Allah ce don bai ya kona masa kayan da aka tome shi ga gaba ka da ikon wannan saboda haka Allah ya fitar da annabi Ibrahima daga cikin wannan wuta a lafiya kalau ga shi nan lamarudu ya kalle shi ya ce kai lamarudu ya yi shiru ya ce kai ya ce Ibrahimu Allahnka fa shi ma kaga zai yi bafa da ya kamata ji Allahnka yana da ƙarfi iko in yi faɗa kaga an gane ƙarfin na Allah ne gaba da sai ya ce Allahnka shi ma wato akwai wani kenan yana da iyawa amma zan yanka raƙumi dubu ɗari raƙumi dubu ɗari zan yanka masa na yi sadaka da su ya zama na yi saboda Allah kamar an kamar wata godiya akan wani abu alheri ya ce Allah ba zai yadda ba sai ka ce la ilaha illallah wani to ba za ta sabu ba ba za ta sabu ba ai in ya ce la ilaha illallah ya fita a sarauta ta kenan kenan sarauta gaba ita Allah ce kenan to ba zai yadda ba sai sai yi saboda Allah bai yadda ba inna bi zalika kaga a cikin wannan ai ja'i bi min ha irar da shi dinnan shi Ibrahim da Allah daga wannan wuta Allah ayatin Allah ta ayoyi ne fa ayoyi ne shi alamu tasiri ha fihi rashin tasirin wuta ga Annabi Ibrahim ko kadan ma idan ya duk da wutar babbace babbace babbace amma ina babbace to kaga duk da girmanta wa kimadiha da kashe ta da Allah ya yi wa ja'i raudin makanaha da kirkiro wurin ya zama dausayi kamar dausayin aljanna a madadin wuta bi zaman yasir a ƙanƙanin lokacin da bai wuce ƙiftawa idanu ba kai wannan aya ne in ji Allah ya tsawon yi nuna ga mutane masu ban gaskiya ya saddiƙo na bi tauhidillah masu kaɗai da tauhidin Allah وقدرته da iyawar la'annahu al-muntasibun biha aka ce aya a gare su ayar ta duk duniya ce amma za ka ji ta mu'mine ne saboda su ne za su amfana da ita wannan ayar su kiyaye dokokin Allah wa qala sai annabi Ibrahim ya ce musu inna matakaddu min lillahi awsanan yace kai mutane ko rikido da ni ba Allah ba mawaddatan bainakum tsakaninku da soyayya da soyayya tsakaninku an gane ku fil hayati dunya anan rayuwar duniya kuma yawal qiyamah da ranar alqiyama yakfuru ba'dukum bi ba'd za a zo a yi jayayya tsakaninku sashi ku kafurce wa sashi ya tabarra wal qadat kaji wani irin abu kuma lahira wato jagorori ne nan suke tawaye ba ka taba jin sarki ya yi tawaye ba sai dai in ba zai iya bace ya yi murabu in ba zai tawaye ba amma a lahira saboda an gabu ya shugabannin ne ke yi wa mabiyan tawaye mabiya su ce a ka ji wani irin abu wani salo kuma wai mu mabiya mu ake wa tawaye falawar da na ratan wani tabarra aminu kama tabarra umin da ina ma a ce a koma duniya a gani wannan shugabannin mu ma mu mu mutu wani irin zanga-zanga mu dora wani babban tawaye kuma yadda suka muna nan lahira a to ai ba za a dawo ba yaji doron nan shugabanni za su yi bara min atba'i daga mabiyansu saboda haka ko abota ko aure ko kawantaka ko mai gida da yaron gida da duk wani abun da ya hada ku a duniya in dai ba a tafi akan tsoron Allah ba ba a tafi akan hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to Allah yana gaba ne sai kowa ya tilo dan wanda wani ka kai ka jawo mana wannan tiya kai gaje ka da a wani kai da wannan tiya an dinga yi kira ala ja'a na riga na ji da wanda ya bi da wanda aka bi duk zan kai rubuta ku dai wannan jayi haka Allah zai ce hmm wa ila ba'dukum ba'dun an ibrahim ce ko za ku zo kuna tilo wa juna a lahira su kuma a mabiya su ne masu tsine wa shugabannin alayira kamar yadda su kuma shugabannin alayira su ne da tawaye wa ma wa kuma naru wa kuma ku huta wa ma alaikum ba ba gare ku min nasu ne wani mataimaka ma ni na masu hanawa min har da wannan azaba da wuta wannan duka ne daga cikin wa'azin annabi Ibrahim fa amal lahu lurun Allah ya ce annabi lulu ya gaskata annabi Ibrahim wa huwa ibnu aki harana filuru dan dan uwan annabi ibrahim ne wanda ake kiransa harana wa qala ibrahim annabi ibrahim yace ni muhajirun zan kaura min kawami daga wajen mutanen nan nawa ila rabi dan koma inda zan samu damar yi wa Allah bauta ila haka amma ne rabi zuwa ga inda ubangiji ya umarce ni wa jara qawmahu annabi ibrahim ya kaurace wa mutanansa wa hajara min zawadar iraq ya kaura daga kasar iraki ila shami ya kuma sham wato siriya a yanzu kenan shi ne fallatino a yanzu a fallatino ya zauna shi annabi ibrahim da ya kaura daga yankin iraq a yankin iraki duk wannan gwamnati da aka yi shi duk a kasar iraki ne sarakunan duniya da dama na da waɗansu da yawa duk a kasar iraki su eh su zan haribu su buktun nasaru duk a can suke eh su ji lamaru duk a can suke Çok güzel. Da saboda haka yanzu dai za mu kwana nan ita kisarta na Ibrahima ta kare ba saboda ba zo wurin aihuwar ‘ya'yansa ko annabi Ismaila ba sai gobe in Allah ya ba mu dama a katunmu na gaba muka ɗora za mu ji yadda aka kaya a wannan ƙaura da ya yi yanzu dai mun zo kan ya ƙaura ya bar garin ba mu zo kan ya isa inda za shi bai na hanya. Allah ba mu iko Allah mana gafara Allah ya mu gafara ka mu da mu